الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wasu ‘yan mata guda uku za su shiga addinin musulunci. kuna so za ku shiga addinin musulunci kowace ita ta gamsu da kanta da yardarta za ta shiga musulunci da ‘yancinta ko kwa dole aka yi muku ok guda biyu ne mata ɗaya namiji To, kuna so za ku shiga addinin Musulunci, da amincewarku da yardarku ko wani ya muku dole, ba wanda ya muku dole? To, zan gaya muku abin da ake shiga addinin Musulunci da amincewa da shi. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. abinda kuka ce daga yau mun amince mun yadda mun gamsu da amincewarmu babu wanda ya kamata a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai kun yadda da hakan da kuka faɗa kuka ce daga yau kun aminta Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne wanda ya aiko shi da alƙur'ani da musulunci kun yadda da haka to amincewa da waɗannan kalmomi guda biyu da yarda da su shi yake shigar da mutum cikin addinin musulunci kowa ya bayanin sunansa da sunan kiyaya dabora yanzu kike so a sa miki aisha allahu akbar to za a ci gaba da kiranki aisha maimakon dabora ɗaya fa me sunanki da libya ok bibiya to bibiya yanzu wanda suna kike so a sa miki aisha ke ma allahu akbar to maimakon bibiya za a dinga kiranki aisha daga yau kai kuma ya sunanka mark to mark me kake so a sa maka yanzu allah ya ce maimakon a ci gaba da kiransa mark yanzu a dinga kiransa musa to allah ya maka albarka musa shi ya zuwa cin alkur'ani sau 136 shi ne annabin da kissarsa da sunansa ya fi kowanne yawa a cikin alkur'ani da haka daga yawa maimakon mark za a dinga kiranka musa daga wani yanki kuka fito kashare dukkanku daga kashare kuke to kowa ya faɗi daga inda yake Uh? ok aisha ta farko daga ina take to kefa ita fa shifa allahu akbar gombe ina gombe gaba ɗaya kenan wani gari da a cikin gombe tula daga tula kake to allah ya tulo mana alheri so don haka 'yan kwamiti aiki ya same ku ku koya ma waɗannan bayan Allah addinin musulunci kamar yadda kuka saba kuma Allah saka muku da alheri kwamitin da suke ɗaukan ɗawainiyar koya musu addinin musulunci da gaya musu shika-shikai da ƙa'idodi har ma wasu watanni ana koya mutum musulunci masu wannan aiki 'yan kwamitin walfaya da kwamitin ta'alim da kwamitin da'awa da irshad duka muna muku addu'a Allah ya saka muku da alheri da haka ku je waɗannan bayan Allah ku zauna ku koya musu addinin musulunci kuma ku saurari matsalolinsu Allah ya tabbatar da mu da su a cikin addinin musulunci baki ɗaya. wannan sura suratu nun wal qalam muna cikin suratu nun wal qalam yau muna bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo hudu wanda ya zo biyar ga watan bakwai wanda ya zo hudu ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu to za mu tashi aya ta goma sha bakwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
wannan kissa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar tana daga cikin kissar da aka su- san sunanta da kissar ashabul janna waɗannan mutane kamar yadda malaman tafsiri suka yi mana bayani domin Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗi a ina wannan ƙasa abin ya faru ba ko a wane zamani abin ya faru ba abinda Allah yake so mu koyi darasi mu koyi izina mu lura mu fahimta daga wannan kissa sharrin rowa da kuma hatsarin da take jawowa wanda Allah ya masa arziki ya zamo kankamau ya han- ya zama hanau mannau bai ci ba bai sha ba bai ba wani ya ci ya sha ba to ƙarshe asara ce za ta biyo bayan arzikin don haka Allah ta'ala bai ba mu labarin ƙasa ko gari ko unguwa ko zamani ko lokaci ko suna na waɗannan mutane ko sunan mahaifinsu ba duka waɗannan ba su zo a cikin alƙur'ani ba haka ba su zo a cikin hadithi ba da haka kenan ƙissan mujarradinta za mu karanta mu kuma faɗi darussan da wannan ƙissa ta ƙunsa da kuma ƙissoshi ire-irenta waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar. Allah ta'ala ce inna balaunahum haƙiƙa mun jarabce su mun gwada su nan ana magana farko da mutanen makka waɗanda suka kangarewa saƙon da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi to Allah ya ce haƙiƙa mun jarabce su mun gwada su da fari da kuma masifu iri-iri kama balauna ashabal janna. kamar yadda muka jarabci waɗanda suka mallaki wata gona malamai suka ce babansu ne ya yi wani tsari idan ya yi noma sai ya kasa abin da ya noma kashi uku kashi ɗaya sai ya ci shi da iyalansa kashi ɗaya sai ya bayar sadaka kashi ɗaya sai ya aje shi a matsayin iri in wata shekarar ta zo a sake shukawa to bayan ya rasu ya bar ‘ya'yansa guda uku sai ‘ya'yan suka ce gaskiya mu ba za mu iya ci gaba da abin da babanmu yake yi ba haka kawai mu dinga ɗaukan dukiyanmu kawai muna ba wasu mutane mu ba za mu yi wannan ba to shine suka shirya yin girbi da daddare kafin su je Allah ya yi girbi da kansa to shine Allah ya gaya mana irin wannan hali ba mai kyau ba ne in ka tara ana abin kirki to ɗora a kai in ka tara ana abu gadon iyayenka suna kirki to kai ɗora a kai kai ma ka ci gaba wannan shi yake nuna wato an samu sadaka jariya abin kirkin nan ya dawwama a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata kissa a wani hadisi sahihi ya ce wani mutum sai kawai ya ji ana kiran sunan wani a cikin girgije a cikin hadari a cikin gajimare ya ji ana cewa kai girgije tafi gonar wane kai masa ruwa tafi gonar wane kai masa ruwa sai ya biyo girgijen ya ga ina za shi yana tafiya yana kallon girgije sai girgijen ya zo iya gonar wani mutum sai ya tsala ruwa amma ta makocinsa ba a yi mata ruwa ba da kememe ake yi in ba kai sadaka ba sai a ƙi maka ruwa amma an zirhama Allah da mai yin da bayan da baya yin duk sai a yi musu ruwa gaba ɗaya to saboda haka sai da safe ya bugo sammako ya zo ya tarar da mutumin nan ya ce kai ne wane ice ni ne ice to wallahi a cikin girgijen sama na ji an ambaci sunanka cewa a je a yi ruwa a cikin gonarka me kake yi har Allah ya keɓance gonarka da ita kaɗai za a wa ruwa sai ce abin da nake yi duk arzikin da Allah ya bani a cikin wannan gona ina kasa shi uku kashi na talakawa ne kashi na biyu nawa ne ni da iyalina kashi na uku shine nake ajiyewa a matsayin iri in ƙara shukawa duk shekara haka yake yi to shi yasa aka yi masa wannan abin arziki to shine Allah ta'ala ya ce iz aqsamu lokacin da suka yi rantsuwa la yasrimunnaha musbihina za su girbe wannan gona da asusuban fari asuba na yi tun kafin talakawa su farka to sun gama girbi sun kwashe abinsu kaga rowa kenan wala yastathnun Allah ce ba sa yin togaciya ba su ce insha Allahu ba a wata fassara ko wala yastathnun ba su togance raban talakawa a cikin wannan hatsin da aka saba ba talakawa ba to me ya faru fatafa alaiha ta'ifun min rabbika sai wani mai kewayo daga cikin masu kewayo daga wajen Allah wato ya kewaye wannan gona ma'ana aka kai mata farmaki da daddare an ce jibrili ne mata tsawa sai ta ƙone kawai gaba ɗaya gonar wahum na'imuna suna cikin bacci wannan abu ya faru kawai shikenan su suna ganin suna jiran asuba ta yi asuba fari su bugo sammako su zo su yanke su tafiyar su da aka in talaka ya zo dan abin da aka saba bashi ba zai samu ba to suna tsakar bacci aka ƙone gonar gaba ɗaya fa asbahat kassarin tawayi gari kamar duhun dare baki kirin an kone ta da aka kaga ba maganar ko karmami ba a musu ba ba karan ba hatsin ba kame komai ya kone shine ma'anar as-sarim anan an mafassara guda uku wasu malaman sun ce as-sarim yana nufin wato toka baƙar toka ko as-sarim yana nufin dare duhun dare ko as-sarim yana nufin tawayi gari kamar an girbe ta an lalata ta an cire komai haka gona tawayi gari wato a cikin wannan abu fatanadau musbihina sai suka kira junansu suna masu shiga lokacin asuba asuba na yi aka tattashi juna ku yi maza maza ku taso mu je mu yi girbi ba su san abin da ya faru ba a gudu ku buga sammako ala harthikum ku tafi wajen gonarku wajen wato hatsinku in kuntum sarimina in kun kasance masu yin girbi ne ku tashi maza maza mu je mu girbe abinmu talaka ma bai ji kanshin abin ba fanɗalaƙu sai suka tafi wahum ya takhafatuna suna asirta wa junansu magana ana raɗa kakku yi magana a jiku ana tafiya ana sanda kada talaka ya ji ya taso ya sa rai za a yan masa yau za mu sara abin mu cinye abin mu haka kawai sai a dinga taimakon talaka mu mun daina taimakon baban mu kawai sai ya dinga ba talakawa to mu mun daina ba su da haka suka suka tafi suna yin abin a ɓoye Allah ya dakhulanna hal yawma alaikum miskinu suka ce a yau kam babu wani talaka da zai shigo gonan nan talaka nan sun ishe mu haka babu talaka kwaya daya da zai shiga gonan mu a yau saboda mun shirya lokacin girbin da duku duku tun kafin talakawa su tashi wa gadau Allah ya ce suka buga sammako ala hardin a bisa tsananin rowa qadirina suna masu iko wato suna ga suna da iko akan abin da suke yi hardin din nan duk da malamai sun fassara guda takwas amma fassarar da aka firin jayawa shine sun tashi da tsananin rowa ko da tsananin hikidi ma'ana ba sa so wani ya sami wannan arziki nasu ko wannan baiwa tasu ko wannan ni'ima tasu ala qudratin abdullahi dan abbas ya fassara ala hardin ay ala qudratin suna masu iko da samun dama fassara ta biyu ala faƙatin su kansu a ransu suna jin talauci abin bai ishe su ba balle su ba wa wani in ji malam hassan a wata ruwaya fassara ta uku ala jiddin suna buga ƙoƙari ana ta gudu sauri sauri gudu gudu a maza isa gona da wuri shine ma'anan ala hardin wato bisa gaggawa da sauri in ji malam hassan a wata ruwaya da malam katada da malam abul aliya da malam farra'u da malam muqatil a fassara ta hudu ala amrin mujma'in a bisa haduwar kai da suka yi cewa dukkan mu kowa ya asirta ya ɓoye kada ya sanar da talaka kada ya gaya wa talaka kada ya yi wani motsi da talaka zai ji cewa kad assasuhu bainahum in ji malam mujahid da malam ikrama fassara ta biyar annal harda ismul janna wato wagadau ala hardin suka baga sammako zuwa ga wannan gona in ji malam suddi ko annahu hanaku wato a ransu sun sa wani hikidi da wani fushi a ransu cewa talaka ba zai ci abincinsu ba yau in ji malam sha'abi da malam sufyan fassara ta takwas annahu man'u wa gadau ala hardin ay ala man'in sun yi sun yi kokari ko yunkurin hana talakawa su ci wannan arziki ko su sha wannan ko ala hardin ala qasdin wato sun yi nufin wato su je su yi wannan girbi ba tare da wani ya sani ba balle ya nemi taimako ko agaji ko su taimaka masa ƙadirina suna masu wato iko ko suna da masu dama na bisa su je su girbe wannan abu nasu ba tare da talaka ya samu ba ai ƙadirina ala jannatihim inda anfusihim su a gurinsu suna ga suna da iko su je su girbin su ba tare da talaka ya ji kamshin me ake yi ba in ji malam katada ko ƙadirina alal masakin suna masu ikon hana talakawa su ci moriyar wannan arziki nasu in ji malam sha'abi ko kuma annal ma'ana mana'u wa hum qadiruna sun hana wannan abun wa hum qadiruna suna da iko kayan su ne ma'ana wajiduna kayan su ne mallakar su ne saboda wannan ikon ne ma yasa suka yi wannan rowa suka yi kiwa to su taimakawa talakawa to da suka je falamma ra'auha lokacin da suka je wannan gona suka hango ta ƙalu da suka ganta baƙi ƙirin babu hatsin babu sandunan hatsin babu komai gari baƙi ƙirin ƙalu su suka ce inna la daluna lalle mun bace hanya ina ga ba hanyar bace gonan mu ba wannan bace mu tamu da take cike da kayan marmari da kayan lambu da hatsi da aka shuka a'a ba ita bace fassara ta ɗaya kenan ko inna ladalluna kai kai kai tunda muka ga gonan nan ta kone ta zama baka to mun bata abinda muka yi ba mai kyau bane shi yasa kafin mu wayi gari Allah ya kone gonar mu ga ta tsiyar rowa hana wani hana kai dama bal nahnu mahrumun suka ce kai mu dai an haramta mana ne samun amfanin wannan gona saboda wannan rowa da suka yi qala awsatuhum sai mafi adalci a cikinsu mafi kirki wanda shi dama an ce ba da yardarsa aka yi wannan shawara ba bai goyi bayan wannan ra'ayi ba wannan ittifaki da aka yi tun farko shi bai ma gamsu da shi ba sai ce alam aqul lakum laula tusabbihun shin ban gaya muku ba cewa ku yi tasbihi ku nemi gafara Allah ku girmama shi qalu subhana rabbina suka ce tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinmu inna kunna zalimina lalle mun kasance mun cuci kanmu wannan rowa da muka yi yunkurin yi kuma kun san dama akwai mala'iku guda biyu da Allah yake turowa da asuba suke zuwa su addu'a ɗaya na Allahumma a'ati munfiqan khalafan Allahumma a'ati munfiqan khalafan Allahumma a'ati munfiqan khalafan shi ya gama aikinsa sai koma sama shi kuma ɗin sai ce Allahumma a'ati mumsikan talafan Allahumma a'ati mumsikan talafan Allahumma a'ati mumsikan talafan ɗayan yana cewa ya Allah duk mai bayarwa to ka dawo masa da shi duk mai bayarwa Allah ka bashi Allah duk mai bayarwa ka mayar masa da alkhairi shi kuma ɗaya malaka yana ya Allah duk mai riƙewa duk mai ƙwauro duk mai rowa Allah ka haɗa shi da asara Allah duk mai rowa wanda baya taimakon jama'a ka haɗa shi da wata asara mala'iku suke wannan addu'ar da sassafe shikenan shi sa wani sai kaga bai ci ba bai sha ba su dama kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko ai ragas saboda haka ka san ma yadda za ka yi da su tun da wuri to shi yasa waɗannan mutane da suka yi yunƙurin rowa suka hana to shine su ma aka hana su amma sai suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccinmu inna kunna zalimina lalle tabbas mun kasance daga cikin waɗanda suka cuci kansu fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamuna sai shashin su ya kalli shashi ko ya fuskanci shashi kuma ana zargin juna kai ka bada wannan shawarar ni ne kai ne kai to kai me yasa ka dauka kun san dama an aka yi abu ba a ci nasara ba sai a zo ana zargin wanda ya kawo shawarar kai kace mana ai wannan gashi nan yanzu dan abin da zamu ba talakawan bai wuce kaza ba yanzu mu mun rasa su ma sun rasa kai ka jawo mana yana kai ka jawo mana shine aka dinga zargin juna cewa kowa yana ga cewa shi ya ba da wannan shawara qalu suka ce ya wailana ya kai can mu inna kunna tsagina lalle mun kasance masu wuce gona da iri masu ɗagawa wato mun aikata babban laifi mun aikata babban kuskure da muka ƙi mu taimaka wa talakawa da wannan arziki da Allah ya bamu amma sai suka yi fata suka ce asa rabbuna mai yiwa Allah ta'ala mahalicinmu an yi budilana ya musanya mana khairan minha gonar da tafi wannan alkhairi inna ila rabbina raghibuna suka ce lalle mu masu kwaɗayi ne zuwa ga Allah mahalicinmu mun tuba muna neman gafara Allah da yafiyarsa Allah i musanya mana wata gonar to wasu malamai suka ce saboda wannan tasbihi da suka yi kun san lokacin da kifi ya haɗe annabi Yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal gammi wa kazalika nunjil mu'minin haka nan lokacin da annabi adam da matarsa hawa'u suka ci bishiya suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirina su ma sai Allah ya amsa musu fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi to su ma da suka ce inna ila rabbina ragibuna muna kwadayi a wajen Allah sannan suka ce subhana rabbina inna kunna zalimin tsarki ya tabbata ga Allah hakika mu mun kasance mun cuci kanmu da muka yi rowa to shine da aka suka faɗi wannan sai malamai suke cewa Allah ya musanya musu wata gonar sai Allah ta'ala ya ce kazalikal azab haka nan azaban mu take a duniya ga duk wanda ya butulci bisa wata ni'ima ko wata daraja duk mukamin da kaga Allah ya baka na kaki ne ko na siyasa ne ko na kuɗi ne ko na mulki ne ko na karatu ne ko wata kujera ce ko wata dama ce ka yi amfani da ita ka yi abin kirki domin wata damar tana maimaituwa wata damar ba ta maimaituwa sannan kuma wata damar in ka same ta ita ce damarka ta ƙarshe ka yi amfani da ita don babu wata kujera ta dindindin da za ka zauna a kanta in ka lura kafin ka wani ya zauna a wannan kujerar kuma bayan ka ma wani zai zauna to ka, ka, ka, ka aikata tarihi da kujerarka ko da matsayinka ko da mukaminka ko da kakinka ko da ofis ɗinka ko da martabarka ko da isakka ko da ƙimarka ko da kwarjininka ko da hikimarka ko da iliminka ko da wayanka ko da dabararka ko da azancinka duk wata dama Allah ya baka to yi amfani da ita saboda ta iya karewa ka taimaki addininka ka taimaki ƙasarka ka taimaki al'ummanka ka bar tarihi lokacin da za ka fita daga ofis mutane suna kuka saboda sabo da irin alherin da kake yi duk wanda ya ji cewa ba kai ne a kai ba ya yi takaici saboda ya san zamanka a kai alheri ne to haka ya kamata duk daman da mutum ya samu ya sana'anta alkhairi da wannan dama kun ga wannan kisa ta koya mana wannan sannan wannan kisa tana koya mana in ka zo ka tarar a gidanku ko a ƙabilarku ko al'ummanku an dasa wani abin kirki to kada ka fasa wannan abin kirkin ɗora ka ci gaba saboda abin kirki so ake ya ɗore iza matal insanu in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da aw waladin salihin yad'ula sannan wannan kissa tana goya mana hatsarin rowa hatsarin rowa cewa in kayi rowa to Allah yana iya ƙarar da abin ta wata hanya ya zama kai baka amfana ba waɗanda ka hana kuma Allah ya haɗa su da wani ya ba su domin waɗannan bayin na Allah ne in ma kai ba kai musu ba to Allah zai kawo wani ya musu ba kai ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kana jin kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da karatu ko kana da dama sai ka ki amfani da ita ka taimaka wa bayan Allah khairun nasi anfa'uhum lin nasi mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da mutane yabna adama anfiq unfaq alai anfiq alaika ya kai dan adam a hadisi yace ciyar kai ma zan ciyar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wata sahabiya kada ki auna ita bayarwa sai ke ma Allah ya auna miki da haka ita ɗiba kina bayarwa kada ki kulla bakin buhu kada kuma ki auna abin da kike bayarwa ke ma Allah zai buɗe miki kofa ya ta baki da irin wannan ne sahabbai suka samu kyauta suka samu alheri suka iya wato zama mutanen kirki har Allah yake yaban su a cikin alkur'ani da irin wannan jarabawa ta irin wannan kissa ta faru a wani hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana wasu mutane ne guda uku sai Allah ya yi nufin ya jarabce su ya gwada su da mai kora da kuturu da makahu kun san kora da wani ciwo yanzu Allah ya taimake mu saboda ilimi da wayewa da tsafta da ake yi kora yanzu da wuya ka ga mai kora ko akwai mai kora a nan ne wani ma bai san kora ba yanzu wani ciwo ne yake zuwa ya cinye gashin kan mutum ya ciku-ciku da shi wani gari yana susa yana zuba fari ita ce kora saboda haka zama da me da me ake cewa menene a'a mai kora shi ba a zama da shi to kora din nan takan sa a kyamaci zama da mutum to sai wannan mutum Allah ya turo mala'ika izo ya same shi ya ce me burinka ice burina aka ce eh ce wannan korar ta kau ka san duk mai ciwo so yake fara warkewa yace to wannan korar da mutane suke kyamata ba sa son in shiga cikin su ko in zauna da su a yaye min korar nan shikenan mala'ika ya shafa shi sai ya dawo ba shi da kora gashin sa ya dawo yayi kyau gwanin ban sha'awa sai me ice to sai kuɗi kuma eh ga dan adam da buri innahu la hubbil khairi la shadid mai bala'in son kuɗi ne tuhibbuna al-mal hubban jamma saboda haka yace kuɗi sai ya kawo ko raƙuma ko saniya ya bashi saniya mai ciki yace Allah ya maka albarka a cikinta yo ba saniya sai ta haihu ta haihuwa ba ƴaƴan da ta haifa suka yi ta haihuwa kafin ɗan lokaci kankani ya haɗa garke ya zama duk garin ba mai arzikin shanu kamar sa ana ta hidimar shanu a ɗora a sauke sai ya tafi wajen kuturu kai ba kuturu ce aikan wannan cuta nake so a raba ni da ita mala'ika ya shafa shi sai kuturta ta tafi yatsu suka dawo ya warke fes ice sai me yace sai kuɗi so da aka ya kawo raƙuma mai ciki ya bashi ya ce Allah ya maka albarka a cikinta yau ba raƙuma sai ta haihu ba ta yi ta haihuwa har ‘ya'yanta ma suka haihu kafin lokaci ƙanƙani ya haɗa garken raƙuma duk garin ba mai arzikin raƙuma kamar sa sai tafi wajen malam makaho kai fa makaho me burinka yace buri na aka ce yace ido bude aka shafa shi ido ya bude sai me yace sai kuma kuɗi ya kawo tunkiya mai ciki ya bashi ya yi masa addu'a a kai kafin ƙanƙanin lokaci ya haɗa garke riƙaƙƙen garke na tumaki duk garin ba mai arzikin tumaki ka masa to sai da lokaci ya tsawo sai Allah ya so ya gwada su ku lura da yadda suke dafa sai Allah ya turo wani mala'ika da siffar kamar matafiyi wanda guzurinsa ya ƙare sai ya sauka a gidan mai kora isallama mai kora ya fito ice a dafa yanzu ai alhaji mai shanu ne mai arzikin shanu ne yanzu saboda haka ya ce ni matafiyi ne guzirina ya ƙare ka san ku ba abin tausayi irin ka sauka a gari kana baƙo kuma guzirinka ya ƙare ba wanda ya san ka balle i taimake ka kai ko baka san kowa ba balle ka je gidansa sannan ba ka da guziri wannan babban matsala ce shi sa Allah ya kira shi ibnu sabi yace to ba ni da yadda zan yi na isa gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ka dubi girman Allah wanda ya maka arziki da wannan garke gaba ɗaya na shanu ka ban gwaya ɗaya na yi guziri da ita in tafi gida sai ce alhuququ kasira wallahi abubuwa sun mana yawa kullum haka muke ta fama da mutane abubuwa sun yawa wallahi ya abubuwa sun yawa ga su kuma da yawa ita ah kai kai ne da ba na san ka wani mai kora ba wanda jama'a suke kyamar ka kana cikin talauci ga kuma ciwon kora ita hawa ba ni bane sam sam ba ni bane ina jin kamace ita ni wannan arziki da ka gani na gaje shi ne kaka da kakanni duk masu arziki ne mu ba wata kora san ba ni bane ice haka kace ice eh ice to in ƙarya kake yi Allah ya mai da kai yadda kake da ga ai magana ta ƙare mala'ika ya tafi gidan shi ma wannan kuturu a dafa yanzu nansa alhaji mai garken raƙuma ana ta hidima ana ɗora wasu ana sauke wasu ana ta ciniki gashi nan ya cika gari da raƙuma ce ni matafiyi ne guziri ya ƙare mu shi ne aka mace in zo gurinka ka taimaka min don girman Allah ka bani raƙumi guda ɗaya ba yadda zan na isa gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka sai ce wallahi abu ya yi mana yawa abubuwa sun mana yawa jama'a su ta damun mu ai a dame ka alheri ne ya fi ce kai kake damun wani a zo gidanka nema ya fi alheri ka je gidan wani nema wanda da ya zo nema gidanka arziki Allah ya maka ko ba ka da shi wani ya kyautata ma zato ya zo ya sallama to Allah ya girmama ka dan sai ga wani yana da arzikin amma kofar gidansa ko akuya babu ɗeran gidan ma ya yi hijira da ba ya samu abin da yake samu to saboda haka ya ce ai shi abubuwa sun masa yawa ita ba kai bane da kuturu jama'a suna kyamarka ka ita ba ni bane kamaci mu wannan arziki mun gaje shi kaka da kakanni mu kullu a cikin arziki muke ce to in ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake da sai tafi gidan bakaho ije ya sallama ice ni matafiyi ne guziri ya ƙare mun ba yadda zan na isa gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina haɗa ka da girman Allah ka taimaka min da tunkiya guda ɗaya ne guziri da ita sai sa ka buɗe bakin garken ya ce shiga ka ɗebi adadin da kake so shiga kwashi adadin da kake so in ma tirela za ka lauda zo ka lauda a tirela ice ni da ba ni da shi Allah ya min wannan arzikin kuma ya zan hana wani ya taimaka to dama mala'ika ne ba san abin ake ba su ma din da sun bayar ba karba za a yi ba gwaji ne shi yasa in baka san mutum ba ka gan shi a kofar gidanka ya ce ya zo neman taimako da agaji ta kurabu lafiya da saboda haka ya ce to ba na zo in karɓi komai ba ba abin da zan ɗauka naka dama an ba ku ne don a gwada ku kuma ka duba mafi yawan mutane da ba su da arziki in ka duba cikin masu arziki kaso 99.9 ba gada suka yi ba Allah ne ya ba su saboda haka in mutum ya tuna kansa baya shekarun baya zai ga cewa shi fa ba kowa ba ne yanzu Allah ya mai da shi kowa to wannan dama ce na kai ma ka kyautata ma wani to ya ce to kai an yadda da kai su kuma waɗancan biyun an yi fushi da su an yi fushi da su an watsa arzikin an kuma hana su wannan dama saboda wannan rowa da suka yi to shi yasa kun ga wannan kisa ta yi kama da wannan ko wannan kun ga su babansu ne yake alheri suka ƙi aka zo aka halakar da abin baki ɗaya su kuma waɗannan ba su da shi aka ba su aka jarabce su da su ba wani suka ƙi aka halakar da abin baki ɗaya to shi yasa sahabban annabi suka koyi wannan darasin su suka zama masu kyauta masu alheri annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aya ta sauka ta ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun nagarta ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sai wani sahabi ana kiransa abu talha yana da wata katafariyar gona isasshiya tana kallon masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama hadda wani wato rijiya ta ruwan daɗi da annabi yake shiga yake shan ruwa ciki da wannan aya ta sauka sai ya ce ya rasulallah Allah ya ce ba za mu taɓa samun nagarta ba sai mun ciyar da abin da muke so a duk dukiyata da arzikina da Allah ya mun ba ni da kamar wannan gonar don haka na danka ta a hannunka ka saka ta inda kaga ya dace manzo Allah ce dukiya ta yi riba dukiya ta yi riba dukiya ta yi riba sai ce ka je ka raba wa danginka na kusa ka rarraba musu yace yanzu ko zan je aikata haka ya je tara danginsa aka yanyanka ta kowa yadda zai samu ya rarraba musu ci gaba da cin moriyarta to kun ga sahabbai kenan haka nan wata kissa ta faru wanda al-Imam al-Hakim da Imam Ahmad da kuma abin nan ya rawaito cewa daga Anas ɗan Malik wani maraya ne yake da gona a jikin gona wani mutumin Madina to sai ya zama shi wannan marayan yana so ya katanga wacce za ta raba tsakanin gonarsa da ta makocinsa to ya ɗauko ginin katangar sai ya tarar da dabino a tsaye yadda ba za a iya kauce ma wannan dabinon ba in an kauce masa haka to zai shiga wannan gonar in an kauce masa haka zai shiga wannan gonar sai ya nemi wannan mutumin su daidaita cewa mu daidaita ko ka siyan min da wannan dabiniyar ko ka sare ta ko kuma ka wato bani ita sai ce ba za a yi ɗaya daga cikin ukun nan ba kun ga ya nemi rigima kenan da ya ga yayi yayi da shi yaƙi sai ya je gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka kirawo mutumin ice wannan makocinka ne eh to ya ɗauko yana gini ya tarar da dabinuwarka eh ya nemi ka siyar masa ko ka bashi ko ka sare ka ki ko ɗaya ce duk an yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka bashi wannan dabiniyar guda ɗaya ni kuma na maka alkawarin samun dabiniya a gidan aljanna sai ce a shi yana son dabiniyarsa da akwai wani sahabi a abu dahda al'ansari yana gefe ya ga ana ta fama da shi an musanya mar da aljanna ma shi ya ce shi abin ma'abarsa ne sai ya ce ka san gona ta to shi wannan abu dahda gonarsa tana da dabino dabino guda 600 kuma gonarsa ita ce take yin dabino mai kyau wanda duk madina ba dabino mai kyau irin nasa saboda kullum a cikin ban ruwa yake da gyara sai ce ka san gona ta ƙatu waccan mai dabinan nan guda ɗari shida ice eh ice to ka yadda a musanya da wannan dabinan guda ɗaya sai ce ya yadda eh, materialist ice ya yadda saboda haka sai aka bashi waccan gona mai dabino ɗari shida ya bada wannan ƙwa ɗaya shi kuma wannan mutumin sai ce ya rasulallah alkawarin da kai masa cewa in ya bada ɗayan nan za a bashi aljanna yana nan aka ce yana nan ce to ni na bayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kam iskin mu'allaq li abi dahdah fil janna ya dinga maimaita haka har sai da sahabbai suka ga annabi ya maimaita so da yawa ice ai ba ɗaya bace iskin mu'allaq li abi dahdah fil janna saboda haka murna ta kama wannan sahabi cewa ba ma shiga aljanna ba har an gaya masa irin shuke-shuken gidansa a cikin aljanna da haka sai ruga da gudu matarsa tana cikin gonar da 'ya'yanta sai je ya tsaya kan ma ya shiga gonar saboda sun gama ciniki da Allah sai ya tsaya daga waje sai ya ce ya ummu dahda ki fito daga cikin gonar nan na siyar da ita muna cikin gonar ka siyar ce Allah na siyarwa ya, da, ya musanya min da aljanna ta ce a ta ce ya ku tashi mu fita ciniki ya yi riba bayan an fito sai da ta tsaya ta lalibe yaran ko wani ya ɗauko wani dabino guda ɗaya a jihunsa ta laliba bakinsu babu dabino ko ɗaya sannan ta fito da su daga gonar ta ce to kada ku ci bayan an riga an sayarwa da Allah ku ci wani abu a ciki ta fito da 'ya'yan suka ɗauka suka koma wani guri suna ta murna cewa an musanya musu da aljanna bisa wannan gona tasu to kaga wannan imanin kai ka san imani aji aji ne akwai ajin da sai dai ka tsaya a bakin kofa kana leƙen wasu a ciki a ce wannan aji shida ne ni dan aji biyar ne wannan aji hudu ne wannan aji uku ne wannan aji biyu wannan aji ɗaya akwai ajin da kai ka san imanin ka bai kai ka shiga wannan ajin ba in an baka wannan kissa ma sai ka ji kamar tatsuniya ake gaya ma anya in ɗau dukiyata dukan bayar imani imani ne so da haka akwai wata kissa ma ta Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar in yana da bayi, in ya ga bawa ya fiye ibada sai ce ya ‘yanta shi. To sai bayin suka gano haka, duk bawan Abdullahi ɗan Umar sai tare a masallaci da mushafi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da ya hango Abdullahi ɗan Umar sai tashi ya kama sallah Allahu akbar Allah. Sai ya ce kai na ‘yanta ka tafi. Sai aka ce wayo fa suke ma da gangan fa suke yin wannan domin ka ‘yanta su sai ce ai duk wanda iya yaudare mu da sunan Allah sai mu yaudaru su suke ɗauka abin Allah da wasa mun kace Allah shikenan sai mu tafi almajirinsa yake gaya mana wata rana sun dawo daga aikin haji sai ce ni ko ina sha'awar kifi kun san kifi a yankin yana da wahala saboda ba su da ruwa a kusa har yanzu ka je Saudiya kifi ya fi tsada akan kaza shinkafa kaza akwai da yawa amma shinkafa kifi shinkafa kifi tana da tsada shinkafa kaza ta fi arha saboda haka aka je aka samo masa kifi guda ɗaya da kyar an kawo masa kifin ya yi bisimilla zai ɗora hannunsa sai wani ya buga sallama ya ce yana jin yunwa sai ce a ɗauki kifin a bashi sai almajiran suka ce akwai wani abinci ya ce a'a ai na fi son wannan kifin tun da shi na fi so to shi za a bayar so da Allah ya ce hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa yut'imuna at'ama ala hubbihi tunda shi nake so to shi za ku ba ku dauka ku bashi aka dauka aka bashi almajiransa suna ta kallo mutum ya fita da kifin sa ya je cinye bayan da kyar aka samu masa kifin guda daya amma saboda kada ya saba wannan aya ya sa ya abin nan dinnan to kun ga ashe kenan sahabbai sun nuna mana aikace aikin su da wannan aya da kuma irin wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya basu saboda shi talauci da kuke gani ba abin nema bane shi sa muke addu'a Allah na asalkal huda wattuqa wal afafa wal me wal gina ko muke addu'a da safiya na asalka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala da asuba annabi yace mu dinga wannan addu'a Allahumma ni as'aluka ilman nafi'an Allah ka ban ilimi mai yawa kuma mai amfani wa rizqan wasi'an ka bani arziki mai fadi mai yawa da babban masaki ka gani wa amalan mutaqabbala kuma ka sa aiki na ya zamo karbabbe kuma yana cewa mu dinga cewa Allahumma ni a'udhu bika minal kufri wal faqr Allah ka tsare ni daga talauci da kuma kafirci so da talauci jarabawa ce ba neman sa ake ba so da haka mutum mai kokari in mutum ya samu dama ya taimaka ma wani domin taimaka ma wani yana cikin aiki na gari to daga cikin abin da wannan kissa take koya mana kenan kowa ya duba ya ga ya yake da ya Allah ya mai da shi yanzu saboda haka ka dinga tunanin ka taimaki wani ka amfanar da wani ka taimaka wani shi ma ya samu sana'a da aikin yi in ka yi haka to ka gina abin arziki da alkhairi wanda ba za ka yi asara ba shine Allah subhanahu wataala ya ce mana kazalikal azab haka nan azaba ta faru ga waɗannan mutane aka ƙone wannan gona wala azabul akhirati akbar wato azaban lahira ita tafi girma laukanu ya alamun da sun san wannan da ba su saba wa Allah ba da ba su kangare ba da ba su ki bauta wa Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da abokin tarayya ba na'am
inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, lalle tabbas aljannan ni'ima ta tabbata ga waɗanda suka ji tsoron Allah inda rabbihim, a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk mai tsoron Allah an tanada masa aljanna, uiddat lil muttaqin. An yi tanadin aljanna ga masu tsoron Allah, kun ga ashe tsoron Allah wani babban ma'auni ne ko sikeli ne ko arziki ne wanda in ka same shi kai tsaye za ka wuce aljanna shi yasa Allah ya ce wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika mun yi wasiya da wanda suka gabace ku da ku ku ji tsoron Allah ashe in aka ce maka ka ji tsoron Allah an maka babban wa'azi amma mu yanzu mun wayi gari idan ka ce wa mutum ko kai masa test ka ce wa na ji tsoron Allah sai ya tambaye ka menai laifin menai kake cewa ji tsoron Allah su ko sahabbai in babban abin da zaka wa mutum ya ji daɗi in kun haɗu ka ce wa na ka ji tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillah in ga Allah ya ce wa annabinsa ya fi kowa daraja da girma amma Allah ya ce ittaqillah amma mu yanzu aka ce wa mutum ittaqillah sai ce menai nayi wani laifi ne kuma ka gwada samu wani abokinka da kuka saba kai masa test kawai ka ce ka ji tsoron Allah ka sa alamun motsin rai guda biyu za ga ya turo maka da amsa cewa me nayi saboda yanzu mun ɗauka wai a ce maka tsoron Allah kamar tuhumar ka ake yi ko babban nasiha ce babbar kyauta ce mutum ya haɗu da kai cewa na ka ji tsoron Allah saboda ya tuna maka lahira ya tuna maka babban arzikin da in ka same shi ka wuce wannan azumin da muke ta yi duk makasudinsa shine la'allakum tattaqun don mu samu tsoron Allah kuma tsoron Allah nan shine babban guziri wa tazawwadu fa inna khairaz zad attaqwa ku yi guziri babban guziri shine mutum ya ji tsoron Allah kuma yace i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi yafi kusa da tsoron Allah hatta tufafi yace wa libasu taqwa zalika khairun tufafin tsoron Allah shine alheri kuma Allah ya ce masoyansa ma masu tsoron Allah in awliya'uhu illa almuttaqun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan kaga tana ake samun daraja haka nan wajen karɓa aiki Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin aiki ma Allah yana karɓan na masu tsoron Allah ne haka Qur'anin nan yace hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah ashe wanda yake tsoron Allah shi zai amfana da alkur'ani shi yasa in zaka yi tafiya sai annabi ya ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guziri na tsoron Allah kuma ya ce ittaqillah haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka to ka ji tsoron Allah ashe tsoron Allah babban guziri ne babban alheri ne wato ga kuma sakamakon uiddat lil muttaqin aljanna gaba ɗaya an shirya ta ne ga masu tsoron Allah inna lil muttaqina mafaza rabauta duka ta tabbata ga masu jin tsoron Allah Allah ya samu a cikin su afa naj'alul muslimina kal mujrimin Allah ya ce yanzu ma sanya musulmi kamar miyagu miyagun ‘ya'ya waɗanda suka saba wa Allah suka ƙi yin addinin musulunci za su yi daidai da nagartattu musulmi muslim daga aslama yuslimu islam islam daga sunan aka tsago sunanka kamar yadda iman aka tsago mumin ihsan aka tsago muhsin saboda haka aslama yuslimu islam al-istislamu lillahi bit-tauhid والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله musulmin kwarai shine wanda ya miƙa wuya ga Allah da rukunan nan guda goma sha biyu rukunan musulunci biyar rukunan imani shida rukunin ihsani ɗaya in ka tabbata akan waɗannan abubuwan guda goma sha biyu to shine ake kiran ka musulmi cikakke shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sala wa tu'tiyaz zaka wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata ilayhi sabila an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to mutum ya gina akan waɗannan ya gina akan wato musulunci to wannan zai yi daidai da mujrimi kaga mujirimi shine wanda ajrama yujrimu ijram ya riga ya shiga cikin laifi ya nitse ya kafirce ya shirkance ya bid'ance ya shiga laifuffuka iri-iri waɗanda suke sabawa Allah to ba za a taɓa daidaita su da waɗannan ba malakum kaifa tahkumun Allah ce me ke gare ku kuke irin wannan hukunci wanda akwai ganganci a cikinsa amlakum kitabun fihi tadarusun ko ku akwai wani littafi wanda kuke karanto wannan magana da kuke faɗa daga ciki cewa Allah ya daidaita nagartattu da waɗanda ba nagartattu ba afa man kana muminan kaman kana fasika hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum ba da za a daidaita ko ya'ya kake da su da mai biyayya da mai sabo wanda yake maka baya maka biyayya ba za su zama ɗaya ba ko mata gare ka guda biyu ɗaya mai kirki ɗaya mara kirki ba za su zama ɗaya ba saboda haka ɗan adam ma yakan tantance abu mai amfani da mara amfani balle kuma Allah subhanahu wa ta'ala a haɗa masa na kirki da ba na kirki ba a ce wai duk ɗaya ne inna lakum fihi lama takhayyarun wanda kuke a cikinsa kuke zaɓo abinda kuka ga dama ko kuke so ku faɗa akwai wani littafi ne da aka yi wannan bayanin a ciki wanda a cikinsa kuke zaɓo irin waɗannan maganganu ku jingina su ga Allah ko ku ce duk ɗaya ne kowa da komai wai duk ɗaya ne ina fa duk ɗaya ne ba duk ɗaya ba ne amlakum aimanun Allah ce ko kuna da wani alkawari alaina a kanmu balighatun ila yawmul qiyama mai isuwa zuwa ga ranar alkiyama akwai wani alkawari da kuka yi da Allah mai ƙarfi wanda ba a warware shi har zuwa ranar alkiyama akan wannan aƙidar taku ta cewa kowa da kowa ɗaya ne ai kowa da kowa ɗaya ne a asalin halitta amma a wajen daraja da kima da girma da mutunci ai wani yafi wani ba za a taba daidaita wannan ba inna lakum lama tahkumun lalle ya tabbata gare ku abin da kuke hukuntawa cewa kun faɗi wannan akwai wannan alkawarin tsakaninku da Allah salhum Allah ce tambaye su ayyuhum bizalika za'imu wane ne mai ɗaukan musu lamuni akan wannan magana da suka faɗa wane ne ya isa ya shige gaba ya ce wannan magana gaskiya ce ta a daidaita kowa da kowa ba tare da an tantance tsakuwa da abin nan da tsaba ba amlahum shuraka'u Allah ce ko suna da abokan tarayya waɗanda su suke gaya musu wannan aƙida ko suke ɗora su akan wannan lissafi ko wannan tunani ko wannan magana falyatu bi shuraka'ihim Allah ce to su zo da waɗannan abokan tarayyar nasu waɗanda suka ɗora su akan wannan aƙida in kanu sadiqina in sun tabbata masu gaskiya ma'ana abinda Allah yake so ya ce a aƙida karɓaɓɓiya ta addini da ta hankali ba daidai ba ne kowa da kowa asalinmu dai kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab dukkaninmu asalinmu ɗaya ne daga ƙasa Allah ya mu kuma babanmu an yi shi daga ƙasa mu kuma duk babanmu ɗaya wannan shine asalin shi aka daidaita amma fa wani yayi aiki wani bai ba wani yayi abin kirki wani yayi abin tsiya wani yayi tauhidi wani yayi shirka wani yayi bid'a wani yayi sunna wani yayi musulunci wani yayi kafir- kafirci wani yayi adalci wani yayi zalunci wani yayi ƙarya wani yayi gaskiya wani yayi amana wani ya ci amana wani yayi gaskiya wani yayi munafunci yaya za ka daidaita waɗannan ka ce ɗaya ne wani ya yi arziki ya taimaki wani ya arziki bai taimaki wani ba wani mai dariya ne mai murmushi mai murna wani mai guntsewa ne mai haɗa baki ne za su yi daidai wani mai tada rigima ne wani mai son zaman lafiya shi yasa wani yake ɗaura wani wani kuma ya tsare shi kaga da duk ɗaya ne da sai a ce da alkali da mai laifi da mai tsaron kurkuku da ɗan kurkukun duk ɗaya ne amma sai ka ga an kai ma wani yawa wani laifi gaban wani wani ya masa hukunci kuma a kai shi a ɗaure shi a wani guri kuma a sa wani ya tsare shi ashe kun ga ba ɗaya muke ba to wannan aƙida Allah yake so ya nuna mana ba za a daidaita mutanen kirki da mutanen banza ba a kowane addini a kowace aƙida a kowace tafiya na kirki a ko'ina sun fi waɗanda ba su da kirki ba su da mutunci to Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kore Allah ya yafe mana abinda Allah ya faɗa na ayi Allah ya ba mu ikon yi wanda ya ce a bari Allah ya ba mu ikon bari inda aka yi magana ni'ima Allah sa muna da rabo inda aka yi magana azaba kuma Allah ya tsare mana kamar yadda muka yi bayani cewa a wannan da'awa relief organization da'awa and relief organization namu na nan gombe wato kwamitin jin kai da aikin da'awa na marayu yana da account da ake saka taimako saboda wasu sun mun waya daga fatakot wasu daga kaduna cewa a karanta account number din nan domin su san yadda za su dinga saka kuɗi a ciki da haka kowa sai ya ji wannan account number akwai account ɗinmu a first bank wanda account number ɗin shine 2024 2024 17 9441 2024 17 9441 wannan ita ce account number ɗinmu na first bank Sa, eh, suna eh, 20 24 17 94 41 ashirin ashirin ashirin da hudu sha bakwai casa'in da hudu arba'in da ɗaya wannan shine da'awa and relief organization gombe sannan akwai akawun na biyu da'awa and relief organization gombe shi kuma a jaiz bank ne aka buɗe wannan account ɗin in mutum zai saka ta, ta wato jaiz bank shi ne sifili guda hudu sifili sifili sifili sifili har guda hudu sai kuma uku sifili sai biyar takwas takwas biyu wannan ya fi sauƙin haddacewa ko, ko riƙewa in ka rubuta sifili guda hudu sai ka yi uku ka sake yin sifili sai kai biyar sai kai takwas takwas guda biyu sai kai biyu a jaiz bank to duk inda kake in ka sako taimako a cikin wannan wato akawun guda biyu to wannan masu kula da wannan za su ji alat a cikin wayarsu cewa ka saka gudunmawarka wani ya tambaye ni ya ce kamar nawa ya kamata a dinga sakawa na ce mafi karanci dubu ɗaya kada ka sa mana ƙasa da dubu ɗaya ba masu ka rike abinka dubu ɗaya zuwa sama in kuma kai kuskure ka saka ɗari biyar to wata na gaba sai ka saka dubu ɗaya ɗari biyar saboda an biyo ka bashin wato ɗari biyar na watan da ya gabata to daga dubu ɗaya zuwa sama dubu biyar ne dubu ɗari ne miliyan ne ko nawa saka za a sarrafa wannan dukiya akan waɗannan marayu da muka wa rijista sama da dubu ɗaya da ɗari shida waɗanda ake taimaka musu ƙarƙashin wannan wato kwamiti na da'awa da kuma ayyukan jin ƙai kuma akwai zawarawa da yawa akwai kuma waɗanda suka shiga addinin musulunci nan da kuka gani tun daga fara wannan tafsirin namu shekara wajen goma sha bakwai waɗanda suke shiga addinin musulunci nan duk ƙarƙashin wannan kwamiti ake musu hidima kuma a ciki ake aurar da su kun ga abin nan ɗin da ya wuce kafin azumi mun zo nan masallacin mun aurar da guda biyar guda biyar ne ko guda shida mun zo mun aurar da irin waɗannan yaran wanda muka yi musu tarbiyya muka ba su ilimi muka sa su a makarantu ko muka zo nan a gaban ku aka aurar da su banda wanda aka aura a baya suna nan suna ta haihuwa da waɗanda kuma suke karatu a university wasu a colleges wasu a kaza muna tutura su su yi ilimi sannan kuma in sun samu miji su aure da kuma koya musu sana'a da ake yi duk ƙarƙashin irin wannan gudunmawa ce da taimako da ake samu daga hannun mutane saboda haka a ci gaba da taimakawa Allah subhanahu wata'ala ya karba kun ji da yanzu masu gona da suka hana taimako kun ga abin da ya faru akan gonarsu kun ji da kuturu da makaho yanzu ainihin kun ga abin nan da da da da mai kora kun ga an jaraba su amma guda biyu ne suka ci ɗaya ya faɗi to don haka mu yi ƙoƙari mu zama irin ah, guda ɗaya ci biyu suka faɗi mu yi ƙoƙari mu zama irin abu dahdah al-ansari mu yi ƙoƙari mu zama kamar abu talha al-ansari mu yi ƙoƙari mu zama irin waɗannan sahabbai akwai kuɗi dubu goma sha biyu daga muhammadu sunusi na wata goma sha biyu wato shekara ɗaya kenan a sa asusun marayu wannan ya yi hikima kaga ba za mu dame shi da da tambaya ba ya saka na shekara guda dubu goma sha biyu akwai ɗari biyu daga wata 'yar uwa ta ce ɗanta yana shaye-shaye a masa addu'a Allah ya sa ya daina to Allah ya sa ya daina ɗari biyu daga wani bawan Allah ya ce ni da wata yarinya muna son juna kai da wata yarinya kenan kuna son juna amma mahaifinta baya so saboda haka muke roƙon addu'a Allah ya zaɓa mana mafi alheri to me yasa mahaifinta baya so ba kai masa bane ko me ya faru ka san wani yana son yakka ma fa ba zai zo ya gaishe ka ba akwai sai kuma mutum ya zo ya sallama da yakka kawai su kama zance ai babbar riga za ka sha da hularka ka je ka fara gaishe shi tukunna irin ɗan ladabin nan da kuke yi baba ina kwana alhamdulillah dama neman iri ka zo ka ɗauki abokanka guda biyu wanda suka iya shiga ku ɗan cika leda da wani saƙo ku tura ku ce wannan na baba ne wannan na baba ne amma kawai ka zo ka mutum salama da yasa ya zai yadda da kai amma fara yin wata shimfiɗa ka je ka gaishe shi tukunna in ka je gaisuwa ta biyu kuma ka tafi da leda eh da ɗan wani abu a ciki ce wannan na babata ne wannan kuma baba gaisuwa ce muka zo yi eh to kaga sai ya baka yasa amma kawai baka da mutunci kawai sai ya baka yasa baka da kirki alkur'ani mai girma guda uku ya ce a yi masa addu'a a dinga karantawa a kan allah ba shi ikon kammala ginin gidansa alkur'ani guda biyu daga wata 'yar uwa a yi mata addu'a allah ya sa ta haddace alkur'ani allah ya sa ki haddace kur'ani alkur'ani guda goma daga alhaji aliyu kamara ko ko kamara fi sabilillah alqur'anai guda goma sha biyar daga wani bawan Allah ya ce shi ma a saka a cikin asusun marayu wanda ce malam nayi belin wani dan uwa amma sai ya gudu nake roƙon Allah ya sanya mini mafita to ai dama beli ganganci ne baka san mutum ba ka je kai belin sa lamuni ne fa waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im mata in za ka yi belin mutum ka yi lissafi kuma beli abin kirki ne don taimako ne musamman in ba cuta yi ba amma in cuta yi ko dan uwanka ne ba shi ya sha wahala don ya ɗauki darasi amma ka je kayo belin macuci ka kai ma yanzu ya cuce ka ya baka a ruwa kuma yanzu kaga dole abubuwa za su zo ba daidai ba to amma duk da haka muna addu'a Allah ka maka mafita malam muna aikin karantarwa a ƙarƙashin uh, universal basic education amma yau wata shida ba a biya mu allowance ɗinmu ba a ba a kyauta ba ai manzan Allah ya ce a ba ma'aikaci kuɗinsa tun kafin guminsa ya bushe saboda ka bayar da za a sa ka aiki kuma a ce wai kuma wata ya cika ba a ma baka kuɗinka ba kamata ya yi ma kafin ka yi aikin ya zama an tanadi kuɗin saboda haka ya kamata waɗanda suke kula da wannan su san gumin fa waɗannan ya bushe su ma suna nema su bushe domin yanzu batun gumi ya bushe ma ya wuce su za su bushe kawai so da aka ayi kokari da Allah tunda sun yi aiki a basu haƙƙin su kamar yadda manzo Allah ya umarni assalamu alaikum malam an tura ni training na welding POP da tiling a ƙarƙashin ITF na tsawon shekara ɗaya har yanzu ba a ba a waye mu ba tun da an maka training kuma sai an waiwaye ka in dai haka yi training ɗin ka je mana ka samu wani mai sana'a ku haɗu ku dinga yi tare a koya ma sana'a kuma ka jira sai an baka jari wani wani irin mutuwar zuciya ce tun da ha aka yi maka training ni na ga an taimake ka matakin farko ka zo ka haɗu da wani mai yi ku dinga yi tare ka kai kuma a practical ka ga yadda ake abubuwan saboda haka wannan kai ba sai mun maka wata addu'a ba me ka'ida a biya shi ni na ga an taimake shi tunda an masa tirenin to amma tunda ka ce har yanzu da ragowa hakinka Allah ya fito maka da su wannan ya ce mala yar uwa ta ce ta bata sama da watanni uku ba a san inda take ba to Allah ya bayyano ta Allah ya fito da ita Allah ya sa a ganta ga kuma na orphanage foundation a account din yana da yawa shi kuma wannan a UBA yake 18 11 42 13 27 UBA name kuma orphanage foundation Gombe wannan shine cikon account din zuwa sha hudu muka fara wannan zagaye ba na mantawa 2003 sai da muka yi mota 65 muka tafi wani gari wa'azi motoci ne kawai a jere wata bayan wata wata a jikin wata convoy ko? to amma yanzu sai ga mota biyar mota goma mota shida ban san dalilin da ya sa yanzu ba a fita wannan akwai darasi fitan nan da muke da azumi zuwa ƙauyuka da garuruwa a yi wa'azi darasi ne yanzu wani kana cikin garin gwamba ma baka taɓa zuwa garin kaga halin da suke ciki ba ko baka san abu abin da Allah zai mai da kai nan gaba ba fita wa'azin nan koyan da'awa ne koyan juriya ne sabawa da mutane ne sanin halin da mutane suke ciki ne yanzu akwai wani ɗan siyasa a wata shekara ya ce ice malam mu a bisa neman ƙuri'a duk ƙauyukan nan da kake faɗa ba wanda ban taka da ƙafata ba don neman ƙuri'a muka ce ko ba inda mun taka da ƙafa mu ba don wa'azi don Allah ice to kaga wannan mu da muka ice kuma zai dinga bin mu shi ma a je yace duk inda na taka na tafi neman ƙuri'a to yanzu zan taka ni ma in bi ku a tafi wa'azi kun ga ashe kenan in ma baka yi aikin Allah ka taka wani guri don Allah ba ka je ka taka shi don wani abu daban wanda bai sharar masallaci ba zai yi na kasuwa abin da nake cewa shine a daure a dinga fita waɗannan wa'azuzzuka a dinga zuwa yadda aka saba a cika motoci mu je garuruwa mu je mu wa'azi mu gaisa a sada zumunta a yi wa juna addu'a sabo ne da aikin alheri da juriya akan aikin da'awa kuma kun ga da azumin nan ba ruwansu za mu sha ba ba abincinsu za mu ci ba kawai zuwa za mu yi wa'azi mu gaisa mu addu'a mu dawo saboda haka ina ga a daure a dinga fita waɗannan wa'azuzzuka Allah ya sa mu dace Allah ya amsa mana Allah ya sa wato muna cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata ayyukan da muka yi na laifi Allah ya yafe mana wanda muka yi masu kyau Allah ya karɓa don rahamarsa da jin kansa Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya da addinin mu lafiya Allah ya taimaki musulunci da musulmi a ko ina a faɗin duniya Allah kuma ya kare mu daga sharrin masharranta na ciki da na waje اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك